hanya ko hadisi ishirin mana a tarayyar wannan ba yi shi ba da Allah
sai kake amma ka dole ma a yi ma na tuna
eh ni ne yawa ni ma ka tabbata da shi
ana la wannan mun yi shi
ka taba da isana mun yi shi wani shi ma a da
yau zuwa inda la ka taba da isana mun yi shi na gaba wanda za a ana biya ana biya ba su sai ma ban da shi ma a shi wanda za a yi takin lamuni shi yawa na gaba ne ya yau na sha tara aka ce maka za a tashi dai ko baka ji kunnuwan ka ba su yi ya
Allah shi Mm.
kamar a zan ce duba za ka kusan da mutum ya yi yawa a wajen
ya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كبر لك وإن لكم العين النووي درس دي gabata mun dakata kalkashin hadisi na 18 hadisin Abu Dawud kenan wa Ali dan bai dan jabal tattala haitu ma kunta to za mu tashi hadisi na 19 malaikin cewa an Abdullah bin Abbas amma a wata fuska ba sani ba an Abil Abbas ko Ana bi an Abil Abbas Ah, daga abil abbas shine abdullahi dan abbas yake cewa wata dalla tabbata a gare su yake cewa kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yawman fa qala ya gulam yace wani lokaci ina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ya gulam ya kai yaro ya kai wannan yaron inni u'allimuka kalimat ni zan sanar da kai wasu kalmomi da za su amfane ka wannan kalmomin su ne ihfazillaha ya hafazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye abin da Allah subhanahu wataala ya tsora maka ka kiyaye su ka kiyaye su shi ma Allah zai kiyaye ka daga wadawa a fitina zai kiyaye ka daga wadawa cikin hukuma shi zai kiyaye ka daga wadawa cikin mutunci ihfazillah sannan ka kiyaye Allah ta gidu wutuya ka za ka samu taimakon Allah yana fuskanto ka ya ce idan sa'ada ta fas'alillah idan kuma za ka roƙi kana so ka roƙi wani abu to ka roƙi Allah direct direct ko kan ka tsaya kai wani kwane-kwane ka ce ka yi ta wata hanyar da ta a kawai ka roƙi Allah ka yi tawassuli da sunayen Allah kyawawa ka yi addu'a abin da manzo Allah ya yi game da Ibn Qayyim ya gaya mana ladabin addu'a ka ka lalatu da wannan laduba na addu'a sai ka roki Allah abin da kake so wa idza sta'anta idan kuma zaka nemi taimako shi ma dai ka nemi taimakon Allah ko iyaka na abu ko malai ce sannan kuma wa alam ka sani cewa annal ummata lalle al umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da a ce su haɗu da a ce al'umma za ta haɗu akan cewa dole yau sun amfanar da kai da wani abu mu ce yau dole yau mai da yusuf mai kuɗi lan yanfa'uka ba za su iya amfanar da kai wa illa bi shay'in sai dai kawai da abin da kad katabahu Allah lak abin da dama Allah ya rubuta shi ne zaka ba ma'ana duk yanda zamu ce hey ka zama kaza hey kai kaza to duk abin da zamu baka abin da wannan zamu baka to kuma huce ba abin da Allah ce sai kai bakin abin da Allah ya rubuta ne zaka samu shi ne zaka samu sannan mu Allah ce wa ne tama'u sannan kuma kasancewa a da a ce al'ummar wannan za su haɗu ala an ya dogo ga su yau sun cutar da ko sun kashe ko sun maka wani abu lam ya dogo ka ba za su iya cutar da ka ba illa bi shay'in sai dai kawai da abin da adka taba Allahu alaika abin da Allah ya rubuta zai same ka to shine za za su iya yi maka da haka rufi'atul aqlam an dauke alqalamna an dauke an dage wannan alqalamma wanda ake rubuta kaza zai samu wani kaza zai samu wani na'am wajen fatusuhu da kaudin masu goshi wannan hadisin mala ya ce tirmidhi ya rawaito shi ya ce hadisin hasan sahih hadisi ne ingantacce kuma hadisi hasan wa fi riwayat ghayr tirmidhi a riwaya ta ghayr wadda wata imam tirmidhi ba ifaz lillah hiru amamaka ka kiyaye Allah zaka samu taimakon Allah a gaba da kai a gaba a gaba da kai sai manzo Allah yake cewa ta'azzaf ila Allah fi wakha ka san da Allah idan kana cikin yalwa kana cikin me ake cewa babu wata damuwa a kanka to ka tuna da Allah ka bauta mishi ka bi dokokin shi shi kuma ya arifuka fi shidda sai Allah ya san da kai lokacin da ka shiga cikin tsanani na'am wa'alam kasancewa annama akhda'aka duk abin da ya kuskure maka lam yakul li yusibaka to dama bai zaman to zai same ka ba wa ma asabaka abin da kowa kaga ya same ka lam yakul li yukhdi'ak to dama bai zaman to zai kuskure maka ba wa'alam kasancewa annan nasara ma'a sabri ita samun nasara yana tare da hakuri wa annal fawja ma'al karbi sannan kuma ya yabi in ciki yana tare da shi bakin cikin kanshi idan ka ga bakin ciki ya zo kasancewa alfaraj ne zai zo bayan shi wa anna ma'al usri yusra sannan kuma kasancewa duk tsanani yana tare da sauki wannan hadisin ya kunshi abubuwa da yawa hadisi ne wanda a, malamai sun yi bayani sun yi me ake cewa a bayani wajen yi mushi sharhi kaɗan daga cikin abin da yake ɗauke da shi shine yana nuna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tusa ma sahabban shi tauhidi shine dogaro akan Allah ko kuma yake gina su akan aqida na musulunci cewa in za ka yi ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka mana ka za ka je kana wani bawan ka yake kana neman wani ya kiyaye ko kaza a kawai shi Allah ne in ka tsaya akan dokar shi shi ma zai tsaya zai tsaya maka duk abin da ya taso maka shi ne zai tsaya maka manzo Allah bayan wani hadisin zamu je mu same shi ba hadisin kursi da yake cewa bawa in ya kiyaye a me yake cewa wa makta wa ma wa ma wa ma taqarraba ilayya abdi shay'in ahabba ilayya mimma mimma aftaratu alayhi sai ke cewa kai bawa ma in ya zama cewa ke dokokin Allah Allah ke cewa kuntu sam'u allazi asma'u bihi ni ne zan zama to mushi jin da yake ji ni ne ganin da yake gani ni ne zan zama to ganin da yake tahiyar da kawan da komi saboda kawai shi ma ya bi dokokin Allah yanzu Allah duk wani abu in zai to Allah shine ke shiga cikin wannan lamarin da shi ko ai wannan abu cikin sauki kaga manzo Allah ya goya mushi wannan sannan manzo Allah ya goya mushi in da ka roƙi Allah da ya roƙa ka tsaya kana ka roƙi wancan ko ka yi tawassuli da wani ko ka yi za a ake cewa a yi amfani da wasu kalmomi wanda masu kyau sannan haka nan neman taimako ka neman taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yana Allah ya gaya musu cewa kasancewa shi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma bawa zai same shi to wannan ba ma kowa sai ya same shi in al'umma ce suka za su yi sun maka wani abu to ba a cikin abin da za su maka abin da Allah ya rubuta ne haka ne in cutar da kai ba za su cutar da kai bakin abin da Allah ya rubuta ne sai maza Allah ya kyautar takardun ma an ɗauke alƙalamin takardun sun gudu ma'ana wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta dama duk abin da zai faru Allah ya hudu wa ma asabakum min musibatin wa ma ma asabakum musibatin fil awwal la fi abusu illa fi kitabin min qabli an nabraha abin da ya samu abin da zai samu mutane na musiba ko wani abu to dama Allah ya rubuta shi tun kafin ya halitta halitta Allah ya rubuta shi a cikin lawil mahfuz inda ko abun wannan tabbata ce yake to amma wannan shi ke nuna cewa shike nuna cewa yanzu idan wani abu zai same ka kamar da muka gani a la yawadul qadar illa du'a cewa idan wani abu zai same ka idan kai addu'a wannan abun ya koma to shike nuna cewa kenan yaya ne wannan lamarin wannan kuma lamari ne na ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shine ya rubuta amma kuma Allah yana iya gogewa a canza abin a cikin kaddara ta shi ko a cikin iko na shi na dama Allah yake hodi والله يعني لكن يثبت ما يشاء يمحو الله عفوا يمحو الله ما يشاء ويثبت هو يثبت او تبارك يمحو الله ما يشاء ويثبت الله yana goge abin da ya ga dama sannan kuma ya tabbata abin da ya ga dama saboda wa innahu ummul kitab ko saboda lauhil mahfuz a wajen shi yake kenan shi dai abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta ya riga ya rubuta shi zai sa shi sama da mazalla da yake ga masa ban shi cewa duk abin da mutum zai auza a yahuda in za ka yi kaza in dan wuta ne kai na aljanna duk auza auza yasa fuska ce ya manzo Allah me yasa muke yin aiki sai manzo Allah ya ce to ai balu ne da kullum ya sauri lima khuliqa ku dai ku yi aiki saboda kowa an halicce shi ne a an yi sarri shi ne akan abin da aka halicce shi aikin da kana yi to akan wannan aikin Allah subhanahu wataala ya halicce kaga wannan kadan daga cikin abin da hadisin yake ka da hadisi yake karanta da mu akan abin da ya shahi a gina mutum a kan aƙida da kyau sannan kuma hadisi ya ƙara cewa ya ƙara tabbatar da cewa duk abin da zai samu mutum to ba zai kuskure ba abin da kuma ya kuskure dama ba zai same ka ba sannan kuma samun nasara yana tare da haƙuri kaga dama haƙuri shi ne abin da ake cin nasara da shi shi sa malamai suke cewa haƙuri yana da wahala shi yasa Allah da ya ce da ya kira mutane su yi da su yi haƙuri sai da ya ƙara ya yi wallazina amanu sabiru wa sabiru ku yi haƙuri dai ku ƙara ɗaura haƙuri saboda haƙuri yana da wahala shi yasa ko bauta da Allah subhanahu wataala ya ce a mushi sai da ya ce a yi haƙuri Allah ce wasu ɗabi gule ibadati ka yi haƙuri dai da bauta ta yana yi wa wani lokaci za ka ji kawai ka tashi a kasala a Allah ce ka yi haƙuri shi yasa malamai suke cewa haƙoƙi kashi uku ne ko akwai haƙoƙi akan ala da'a akwai kuma haƙoƙi akan ma'asiya kenan ka yi haƙoƙi ka bauta ma Allah sannan kuma ka yi haƙoƙi ka bauta ma Allah sannan kuma akwai haƙoƙi akan abin da zai zo ya same ka na na kaddara to shi ma ka ɗau haƙoƙi to shi kuma wannan haƙoƙi shi ne cin nasara haƙoƙi shi ne da haƙoƙi da ake cin nasara shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da yake waɗi daga cikin abin da za a nemi taimakon shi da shi wajen cin nasara haƙuri da sallah ya wani yawon da zina amuru su ta'inu bi sabari wasala ku nemi taimako wajen cin maguri a kan lamar ku ta hanyar haƙuri da kuma sallah ta ga wannan su ne hanyoyin cin nasara sannan kuma duk yanda ya ke cewa duk yanda tsanani ya tsanani to ƙarshen shi akwai wannan akwai sauƙi shi sa malamai suke cewa ai la yastami'u wasarani fi fi alin wahidin kumci dai ba sa zuwa lokaci daya kumci yazo kuma kumci ya biyo bayan shi a in kumci dai yazo yusuf bai zo shi yasa ba da Allah ka su inna mal usr yusra kumci yazo a kuma sauki yazo kenan wannan shine dai abin da hadisi ke kawo cikin wata bace hadisi na gaba hadisin Abdullah dan hadisin Allah Abdullah dan Mas'ud ko an ibn mas'ud an abi mas'ud yawa naka ibn mas'ud ya kawo malam wala wannan shi kuma abi mas'ud ne uqba bin amr al-ansari al-badawi wannan ba mutu da hadisin sa ko a wannan umda ne a hadisin sa umda ne mutum da shi wanda yake cewa eh wanda yake yake jinkin da sallah ko saboda wani yadda yake kawai ta musu to hadisi daga abi mas'ud uqba bin amr al-ansari al-badawi wannan mun ce malamai sun ce bai je yakin badar ba kawai dai ana mashi laqabi da al-badawi saboda ya sauka a badar ne wai Allah tabbata ga su yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma adaraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasma ma shi'it manzo Allah yake cewa yana daga abin da mutane suka suka samu na daga maganganu na annaban hoko ko a ce maganganu na annabta na hoko annaban da Allah ya hu ya aiko maganganun su da aka samu shine wanda kuma aka same su a yanzu ake dan amfani da su ko ake hudin su shine izalam tasai fasma fasna ma shaita idan kai baka da kuya to kai ka aka da Allah kake so ma'ana idan aka ima mutum wa'azi aka musu wa'azi aka musu wa'azi aka ga yakiya to aka ce kai abin da kake so kamar da Allah ke da Qur'ani a me ake cewa afwan Allah da kace faman sha afal yumin faman sha afal yakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirce amma kuma wanda ya kafirce ai ya san inda zai je shi ma wanda ya imani ya san inda zai ya san inda zai to haka in aka ce mutum idan lam kasai fasala ma shaida idan baka da kuma ka aikata abin da ke so to kai dai ka san dai da aka ce in baka da kuma ka san abin da zaka aikata ba na kirki bane to yana daga yana yana daga cikin maganganu na annabta na hauka hadisi na gaba hadisi na 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يكتو يا من الله صلى الله عليه وسلم فهدي من وذا مغنى المسلمتي ودى ولما مغنى لبدا قال كمبي ولو باينك sun ga Allah ka ce musu kul amantu billah ka ce na yi imani da Allah sun mustaqim sannan kuma ka tsaya akan haka kaga yawa mai kalin kenan kawai ka ce amintu billah in ka ce amintu billah ka ƙare sun mastaƙin sannan kuma ka tsaya akan haka kaga wannan ya haɗe mashi ka yi imani da Allah kenan ka yi imani da Allah kuma ka ƙi yin kishiyar imani mai kishiyar imani kafirci ka yi imani ka ƙi yin kafirci in kuma ka yi imani to kuma za ka yi ma Allah da'a to in kai da'a kuma ka ƙi yin kishiyar da'a shine sabo ka yi imani ka yi biyayya ka ƙi yin sabo ka ƙi yin kafirci sannan kuma ka tsaya akan haka ma'ana ka samu istikama ka tabbata akan haka shi sa ko annabi mazala shi ma da Allah subhanahu wa ta'ala shi fastaqim kama ulinta yace ka tsaya a inda aka umarce ka hadisi ya zo da hadisi malamai sun ana cewa ko hadisi ne ma mufarrid mazala yana cewa daga cikin wannan ayat daga cikin ayat ta shi kamar kowa ta wuto mishi fastaqim kama ulinta yake cewa shayyamati ni hudun wa akwatu su wata hud da ƴan uwanta su suka sa ni dai horhora ba na lokacin horhora ta bai yi ba kawai da Allah ya ce mashi fasta in kama irin da to abu ne ne abu ne ne nauyi kwarai da gaskiya cewa mutum ka tsaya inda aka barce ka saboda rai wani lokaci ya aje ya kauce idan ka dauka so sahabbai da aka zo yakin Uhud wanzu Allah ya tsira su a wannan waje har kasa cin nasara kasa cin jaraba wannan suka yi ya ce kakku bar wannan wajen ƙarshe ya da suka bari to wanga abu ne wanda yake da wahala a cewa mutum ka tsaya inda aka kauce ka ka tsaya dai inda aka ce ka tsaya kakka ƙara kakka daɗa kakka je ka bibici abin da ba ka ce ba kai kisa aka ce wa mutum wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kaka je ka bibici abin da baka da ilimi ka ce kawai sai ka gane ko sai ka yi hukunci akan abin da baka sani ba a'a kai dai ka tsaya dai inda aka wace ka shi sa mai aka yake cewa ko wa yake fa inda amri ko wani haihi ya tsaya inda aka wace shi sannan kuma ya hannu inda aka hane shi hadisi na gaba hadisi na ashirin da biyu a hadisi na ƙarshe ko ya buga daga kanshi al hadisu thani wa ashirin عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله العنصري رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا اادخل اادخل الجنه قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اي اجتنبته ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا حله آه حديث ونن حديث جابر بن عبد الله wadalla tabbata a gare shi shi da mahaifin shi yake cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mushi ya rasulullah a ra'aita yanzu kana ganin cewa idza sallaitu idza sallaitu maktubat idan nayi sallar farilla nayi sallah guda biyar wa sumtu ramadana nayi azumin ramadana wa ahlaltu halal na halatta halak wa haramtu harama na haramta haram ولم أزد على ذلك شيئا بان قال بقى كان هكا أدخل الجنة زن شقاء الجنة قال نعم سمع ذلك وغيرك ذاك شقاء الجنة رواه مسلم مسلم وتوشي ومعنى يسي أبن ديك إني حرمت الحرام أي اجتنبته نني سنت حرام ونني سنت حرام وعادت الحلال شين فعلته متكن حل شين لا أيك تحلت كما إنا إيه تقارن شيء وانا أبن حلقني هكا الله سبحانه وتعالى يحلق تاشي إذا ني هكا بان قال بقى الله زي سان الجنة manzo Allah ce kawai ba za ka shiga aljanna kaga shiga aljanna kenan akwai sauki akwai sauki in je ka aikata kabulla to za ka shiga shi yasa ai ga mala shine a cikin wata riwaya wannan mutumin da yazo da manzo Allah a wata riwaya wani hadisi a afwan hadisin Imam bin Ka'lab da yazo ya tambayi manzo Allah yake ce mishi ya rasulullah yake ce mishi manzanka ma'aikinka wanda ka aika shi ya zo mana ya ce ka ce a yi sallah guda biyar in wata in ramadana ya zo a yi ramadana a yi haji a yi zarta sai ce to ina haɗa ka da Allah ya maza Allah kai ka aike shi kai gaya mishi haka sai maza Allah ce eh ni na gaya mishi haka da aka gaya mishi sai ce to ni ko daga haka ba na ƙara komi ba sai maza Allah ka ce mishi aflaha in sarrafa ya rabauta inda ya yi gaskiya ma'ana inda ya kiyaye wa'annan abubuwan ma to ya rabauta inda ya kiyaye to amma shi wannan ba wai yana yana ne kuma mutum bai je dogara kai akan farilla kadai ya ya ya bar aikata nafiloli da tadawuri da sauransu kamar yadda muka ce muka da wani rubutu shi nafila ita tana cike wani gibi ne da mutum bai cika ba na farillar shi mutum yana aikata aiki salloli yana aikata abubuwan da Allah subhanahu wa shi na wajibi in haji sai ya je in zakka ce zai yi in azumi ne zai to akwai dan kuskure da ake samu to wannan kuskon wani lokaci lafiyar su suke cike gidi shi sa manzo Allah yake cewa farkon abin da za a yi ma hisabi bawa hisabi na tashar kiyama shine sallah ne idan an zo Allah zai ce ku leka bawa sallar bawa na ku gani a cike take ko kuma a rage idan an ce a cike take sai a ce to ya wuce idan a rage take ba ta cika ba sai Allah ya ce ku leka bawa na da wasu lafiyoli in yana sai ya ce to a cike da wannan lafiyolin a cike mashi farillar shi shi sa kaga azumi ma manzo Allah da yace azumi da aka ka azumi sai aka shar'anta ko aka farullanta zakatu zakatu fitr manzo Allah ce daga cikin hikimar sa aka aka farullanta ta shine tana cike gefen kuskuren da mutum ya samu a cikin azumin shi to amma shi wannan da yace a matsayin shi sahabi shi wannan in ya kiyaye hakan ya kiyaye to shi wannan zai shiga aljanna bai ana shiga aljanna amma ko ba wai hujja bace akan mutum ya ya ya me yake cewa ya wawantar da sauran ayyuka na na samun lada amma in mutum ya kiyaye farilla wannan babu shakka hanya ce za ta sa mutum ya kiyaye to amma mu a yanzu kiyaye farilla yana da aiki kwarai da gaske wata lokacin farilla ba a yin ba